الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudata min lisani yafkahu qawli amma ba'du in wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salim mai nangi a nan unguwa ta Buba Shango fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darsi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayowar mako irin wannan yini mai taron albarka yau dai muna yinin lahadi wanda ya daidai da uku ga watan sha'aban uku ga watan takwas na musulunci yau hijira da shekara 1446 hakan ya yi daidai da biyu ga watan biyu na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya masu manta ba a makon da ya gabata malai na mana karatu cikin babu babu ma ja a fi ta tsayi canfi malam ya shigo da mubabi na canfi mai matsayinsa mai nau'o'in canfi menene kuma abin da shirya ta ci to iyaka babin mun kammala da shi za mu ga cikin masa'il wanda bisa ka'ida da malam yake yi na wannan littafi kowane babi iya masa masa'il a ƙarƙashin babin bayan kammala to mun kammala babin za mu ga masa'il a fejin littafi na hamsin da hudu wannan kuma shi ne darasinmu na 22 a wannan littafin insha Allah malike cewa fihi masail al'ula masala ta farko cikin wannan babi na canfi da muka karanta at-tanbihu ala qawlihi fadakarwa shine tanbihu at-tanbihu fadakarwa ke fadakarwa akan fadin Allah ta'ala da yake cewa ala inna ma ta'iruhum inda Allah ala harfu tambe kamar jawo hankali ne ku tsaya ku ji ku saurara innama tabbas haƙiƙa ɗa'irhum sakamakon camfe-camfensu da suke inda Allah iya ga Allah ma'ana Allah ne yake da ikon yi musu sakayya ko uquba bisa irin abin da aka hane su na camfi kuma suna yi shine innama ɗa'irhum inda Allah ai innama innama iqab ta'irhum inda Allah uqubasu ta canfi da suke basu tuba ba suka mutu tana tana ga Allah ma qaulihi tare da fadin Allah da yake cewa ta'irukum ma'akum ta'irukum ma'akum canfin ku na tare da ku kun gaskata shi kuma iya tasiri a tare da ku shine ta'irukum ma'akum الثانيه matsala ta biyu na fiyul adwa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kore al'adwa shi ne yiwuwar cutar wanda shafe ka ine la'adwa wa la'aira hadisi da makaranta ba idan mutum ya da cuta ƙarfin cutar bai isi ya zo ya harbi ga kawo ba har sai da izinin Allah ko kuma kai ma da ikon Allah ya harbo ma cutar ka kawo amma ƙarfin cutarwa ne ba ta iya shafarwa ne har ta yi tasiri shi ne ma'anar la'ado na fayo tayara kore camfi ma'ana camfin bai isa yi tasiri ba da izinin Allah camfin duk ƙarfinsa duk daɗewar da aka yi ana yi to shi kansa a matsayinsa na camfi bai isa yi tasiri a cikin adam ba har sai da izinin Allah da kuma jarrabawa irin ta Allah arrabi'a na uku na fayul hamma a tsuntsu ko kurciya da ake ɗaura mata wani siddabar ta tashi ta hanyar sihiri ko camfi ko tsafi to ita ma manzon Allah ya ce ba ta isa ta cutar ba har sai da izinin Allah ko mun karanta a baya aiko wa wattaba umma tutulu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ba wani wanda tsafi zai cutar dan yi tsafi ne sai da izinin Allah an bai mijana kuma ‘yan uwa mu sani cewa dukkan wani gata dabba da kariya game da mugaye na 'ya'yan adamu ko aljanu maza Allah ya riga ba shi mun karanta a nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba akwai azkar da ma'aikin Allah ya koyar na saba da masa na safiya da yammaci in dai kana wannan azkar din ta sigar kuma da aka koyar da kai to akwai tabbacin cewa ba wani abu da zai tasiri rayuwarka in ka kamu da wani abu to jaraba wata da dama amma ba tsafin mai tsafi ba ba sihiri mai sihiri ba ana fahimta daga ciki akwai karanta ulhuwa da falaki da nasi bayan sallan asuba sau uku kowace sura ka karanta ta sau uku falaki uku nasi ulhuwa uku da ɗaiɗai ulhuwa ɗaya falaki ɗaya nasi ɗaya bayan azahar la'asar idan magariba ta zo kamar mai uku uku bayan isha'i daidai kullum ya zama wannan dimun da'iman kana wannan sannan ita wannan kulhuwa falki nasi idan ka zo kwanciyar bacci bayan ka gama duk abin da kake yi ka yi alwala za ka kwanta to ka haɗa hannayen ka haɗa su ka dinga karantawa yawo da tofin yawon iya zama kan hannunka ka karanta kulhuwa falki nasi ka shafe jikinka duk inda hannunka zai kai sannan ka maimaita ta biyu sannan ka maimaita ta shi ma mazala ce duk wanda yi wannan a wannan daren ba wani abin cutar zai cutar da shi sannan ga hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim bakwai bayan sallar asuba bakwai bayan magriba sannan ga بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم uku bayan sallar asuba uku bayan sallar magariba ko waɗannan dalilin samu kariki to manzon Allah ya ba a garanti ba wani macucin da zai cuta da kai an bai mutu wannan kun ga shine gatar da shari'a ta yi mana tunda tsafin nan ana yi sihirin nan ana yi kuma iya tasiri kuma wanda ya fi tasiri a jikin su suna da ba sa duk mutumin da baya azkar na yamma da safe da bayan sallan farilla da azkar na kunciya bacci da na shiga ban daki da na hawa abin hawa da na sauka duk baka yi to kai ne gawar farko wajen tasirin tsafi duk irin tsafin da aka yi duk irin sihirin da aka yi wallahi ya sami ka sannan abu na biyu sakaci sakaci sakaci da janaba duk mutumin da yake sakaci da janaba baya wankan janaba dan sakaci ya dau lokaci bai yi ba to shi ma akwai tasirin tsafi da sihiri zai yi tasirin cikin shi sannan da uku uwa uba sakaci da sallah duk mutumin da yake sakaci da sallan farilla wallahi summa tallahi tsafi da sihiri su sauran kama shi an bayyana wannan tunda muna karantawa tsafin nan gashi nan sihirin nan gashi nan ba abin da ba a yi to saboda ka kariya tuni manzon Allah ya ba mu ita mu dinga kokarin karanta wannan mu da iyalanmu safiya da marece mu dinga yi ka koya musu wanda ko baka nan za su yi to wannan shine kariya da musulunci ya ba mu wajen cakuduwa da mugaye daga cikin aljanu kuma da mutane ana fahimta alkamisa matsala mai lamba na biyar na fayul safa safa shine wata igiya da za a tifka wata yalo-yalo igiya da za a dinga tifkawa shi ma da niyyar sihiri an gane ko to ita kanta tifkar igiyar mazan Allah ya kore ba za ta yi cutar da kai ba har sai da izinin Allah ko da kaddarawa kai ma abin zai shafe ka as-sadisa matsala mai namba na shida annal fa'al laysa min zalika al fa'alu shine fatan alkhair al fa'alu shine al kalimatu tayyiba kace kai alhamdulillah wannan bana bana akwai alkhairi to maza la iya son wannan wannan ba san ba canfi bane ba safi bane kace kai alhamdulillah wannan watan ai akwai alamar alkhairi daga Allah to maza Allah ya ce wannan kalmar tana bayin sha'awa an fahimta amma ba tana jin mugunta ba kai bana za a sha wahala kai bana kaza kaza kaza to wannan kwata kwata baya dacewa musulmi na karatu kullun ka dinga fatan alkhairi ka dinga zatawa Allah zato mai kyau an gane ko zannu bil mu'minina khairan da Allah da masu imani ku dinga zata musu alkhairi akwai wani bawan Allah ya zo mutuwa sai manzon Allah ya je dab da shi ke cewa ya bawan Allah me kake zato idan ka mutu zaka sadu da Allah wani irin zato kake haduwar ka da Allah sai ce manzon Allah wallahi ina zaton alkhairi tsakanina da Allah sai ce alkhairin ku ya same ka duk abin da kai wa Allah na ba daidai ban ya yaye ma alkhairin Allah zai tunda Allah da kansa a cikin hadisul qudus yake cewa ana inda zanna abdi bi duk inda bawa na yanzu ce ina gudu da Allah in ka zaci alkhairi da zaka samu alkhairi in ka zaci sauki zaka samu sauki a gun Allah in ka zaci amuntuwa zaka same ta a gun Allah amma in kullum fatan tsiya kake fatan wahala to zaka same ta ita ma ana fahimtar wannan duk inda bawa na yake zatona in ji manzan Allah ya ce Allah ya ce iyawo mu dinga yi wa Allah zato mai kyau mu dinga yi wa Allah zato mai kyau ana fahimta duk da wani irin yanayi da aka shiga a banan nan da ba taɓa shiga irinsa ba amma akwai bayan Allah masu san alkhairi kuma gashi na alkhairi ya fara bayyana da yi duk harkar kayan abincin da masarufin duk ƙasa suke yi wa duk ƙasa suke yi wa an fahimta abin da da ya kai dubu ishirin to ya zo wajen dubu goma sha biyar ne ko sha shida ba gwamnati ba ce ba wata ƙungiya ba ce kawai Allah ne an gane ko ba ƙungiyar 'yan kasuwa ba ne ba gwamnati ba ce wallahi Allah ne shi ne ya so sauƙin ya zo kuma dukkin ka yi sauƙin ya zo wallahi ba ka yi sama yadda daɗin da aka sha wahala mu mun tabbatar da sanin Allah an gane ko in kuma sauƙin ma ya zo shi ne ya kawo shi saboda kama dinga yi wa Allah zato mai kyau mu dinga yi wa Allah zato mai kada bakinmu kullum ya saba furta mummuna ya saba furta wahala ai wahala ta same ka wallahi sai ga kowa cikin walwala kai kuma kana cikin wahala in dai bakinka baya furta alkhairi shine manzon Allah ke cewa yi ujibuni lil fa'al kyakkyawan fata iya burge ni inji manzon Allah iya so ya ji mutum iya kyakkyawan fata iya tsarin alkhairi to haka ake so an gane ko to shi fa'al baya cikin canfi iji a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai yake cewa a laisa min zalika bal mustahab shi fa'al ɗin ma'ana so ne ana so kullum ka dinga fatan alkhairi a matsala mai nan ba ta sabi'a ta bakwai tafsirul fa'al mun ji abin da ake nufi da fa'al ko shi ne alkalimatu tsayi ba kyakkyawar kalma ma'aikin Allah iya sun yi jiri kyakkyawar kalma fahimtu asamina na takwas annal waqi'a fi qulubi min zalika ma'a karahiyati la yadur bal yuzhibuhu Allahu bitaw maliki cewa waqi'i shine abin da yake faruwa yau da gobe annal waqi'a fi qulubi cewa yau da gobe kasantuwar abin da yake faruwa yau da gobe iya cikin zukata min zalika daga cikin irin abubuwan da aka hana ma'ana mummunan fata da camfi da sihiri duk waƙi iya tabbatar da su a zukatan mutane da kanku za ku da an asiriya ta wani kudi an ce bokawa ne suwa ne suke mu'amala da shi ko mai sihiri yawa ne ko an binnewa na kaza ko an jefawa na kaza a gidansa ko an je an kashe mutum an cire ido ko an cire wani fata a jikinsa duk tsafin ake da wannan musamman in siyasa ta kusa in zaɓe ya kusa waƙi iya nuna hakan take faruwa kuma iya cikin zukatan mutane ko ce wata mata ta yi wa wata mata sihiri ko ta mata abin nan tsafi ko ta ta sabauta wani ɗanta ko ta hana ta kaza to ana yi waƙi ya nuna abin ya faruwa ma'a karahiyati kuma rai mai imani ba ta san abin duk inda mumin yake baya son ya ji magana tsafi ko shirka ko cefi amma hakan la ya dubu in dai mutum yana da cikakken imani hakan ba zai ba zai cutar da shi ba yuzhibu Allahu bi tawakkul duk wanda yake da tawakkali tsantsar dogaro ga Allah to Allah zai dinga kadar masa don abubuwa a dinga har goma ana ji goma Allah iya kade su in dai kana da tawakkali Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah kuma ya aike shi an fahimta ka dogara ga Allah kai duk irin abin da ake na al'aqdu bil asba yanzu nake faɗa mana a zakar da manzon Allah ya koyar to ruko da wannan shine al'aqdu bil asba bayan kai aqdu bil asbab sannan kai dogaro ga Allah kai abin da shiga ce kai yi to kuma ka fawwala wa Allah Allah shi ne in nema ne tashi ka nema to ka fawwala Allah ne yake bayarwa in kariya ne nemi kariya da dukkan abin da shari'a ta ce a nemi kariya to amma Allah ne yake kariya wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin ko wallahu khairul hifza wa huwa arhamur rahimin an fahimta at-tasi'a mas'ala mai namba da tara zikiru ma yaqulu man wajadahu mun ji duk wanda ya samu canfi abin da zai ce ko an nace mu haddace addu'a an haddace anan ma karanta makon da ya gabata al-ashira na goma at-tasrihu bi anna at-tayra shirkun magana ce karara cewa canfi shirka ne canfi shirka ne a ce duk wanda ya fito ya hada da kuturu ya koma ba sa kuma ka koma to kai shirka duk wanda ya fito ya hada da abu kaza akwai sa kuma kai da ka fito ka tafi da kinan ma kai shirka canfi shirka ne alhadiya ashara matsala mai namba na goma sha ɗaya tafsirin tsayara almazamuma an ji irin tsafi wanda shari'a take zargi take nuna cewa akwai laifi wajen aikata shi amma fa'al baya ciki kyakkyawan fata da sa tsammani mai kyau baya cikin tsafi an fahimci wannan wanda shine karshen wancan babi na magana akan canfe-canfe sai babi na biye da shi babun hukum babu ma ja fi fitanjim babu ma ja fi tanjim shi kuma wannan babu zai magana game da taurari an gane ko ai akwai almulajimun masu aiki da taurari wanda za su dakan sama ai tauraro kaza ya fito wa ya fito to shikenan a satin na abu kaza zai faru tunda wannan tauraron ya fito a nan barin to abu kaza zai faru misali shi ma na duk nau'in tsafi nau'in sihiri a fahimta ko a dinga hukunta ka da tauraro ai tun da daga tauraro kaza ya bayyana ai na san abu kaza zai faru akwai masu irin wannan gangancin wannan shi ma illa ne a cikin tauhidi kuma illa ne cikin imanin mutum maliki shaqalul bukhari imamul bukhari yace fi sahihi a cikin littafinsa sahih bukhari kenan qala qatada imamu qatada yace khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathi Allah ya halicci taurari saboda abu guda uku manufar Allah wajen halittar taurari abubuwa ne guda uku khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathi dalilin abubuwa guda uku Allah ya halicci taurari na farko zina da sama ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ايوا سما aruhi ne zina Allah ya halitta tauraro taurari da manufar yiwa sama ado a gane ko musamman masu rayuwa a ƙauyuka wanda babu wutar lantarki musamman in tarona suka fito da daddare za ka wa su layi layi za a ga abin sha'awa amma anan da hasken fitila baya yin bari a gansu to taurari suna yi wa sama ado a gane ko tunda Allah ya faɗa da ma wani kada zayyin sama a duniya bi masabi'a waje annaha rujumul lishiyatin mun adanta sama mata ado da taurari a gane ko ina zayyin sama a duniya bi zinati lil kawaki nan yi wa sama ado da taurari ya ji Allah subhanahu wataala to wannan shine manufa ta farko ta halitta taurari manufa ta biyu inji imamu qatada rujuman lishayatsi ta zamanto abin jifan shaidanu ana jifan shaidanu da taurari mun karanta a nan a wani babi can baya in ba kuma ta kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai istira'i sam da ake istira'i sam shine aljanu su dinga hawa junansu suna hauhawa har sai sun je jikin sama sai su ji irin abin da mala'iku suke tattaunawa an fahimta sai su jiyo abin da mala'iku suke tattaunawa irin abin da Allah zai zartar a bayan ƙasa idan sun ji kalma ɗaya ya siyo ƙasa na can ya faɗa wa na ƙasa na ƙasa har su zo ƙasa wannan kalma ɗaya in sun ji sai je samu boka ya suka mai tallanta amma abinda za su siyar masa shi ne ya sarrafa shi da imani za su ɗau wani aiki wanda yinsa kafirci ne kaɗan cito sai ya yi wannan aikin sannan za su faɗa masu wani abu ko a ce daina sallar la'asar kwata-kwata ko ya daina sallar juma'a ko ya daina wankan janaba ya dinga zama da janaba kullum ko ya taka alƙur'ani ko ya jefa ƙwar'ani a najasa haka dai in yi aminta zai yi to wannan kalma ɗaya da suka ji daga wajen mala'iku su cakuɗa ta da ƙarya ɗari ya su faɗa boka an fahimta irinta ne wallahu alam ta yi tasiri wa fir'auna lokacin da matsafansa suka ce a wannan shekarar za a haifi wanda zai kasa tafiyar mulkinka a wannan shekarar za a haifi jariri da shi ne sanadiyar raba ka da mulki akwai yiwuwar sun jiyo ta ne daga sama suka faɗa boka ya ko boka suka faɗa fir'auna kuma kaga a wannan shekar aka haifa annabi musa alaihi salam amma mutan nan zai yi haka ne to idan sun yi haka ɗin sai ga wani lokacin boka ko ɗan duba ko waye ya faɗi wata magana kuma ta dace amma wannan gaskiyar ɗaya kafin ta tabbata sai an gauraya ta da ƙarya ɗari sai ya yi magana sau ɗari duk ƙarya ce akwai yiwuwar in shaidanu sun kama wannan talar ya siya sannan kuma gaskiya ɗaya ta tabbata cin maganarsa to lokacin da annabi muhammadu allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam idan aljanin sun fara hauhawar juna za su je su ji wannan magana sai allah ya sa tauraro ya ji ya harbe su ya rukuzo su ƙasa ai ko yanzu ma za ka ke gani cikin dare ko da dare haka za ka kama tafiyar mashi haka wani mai haske to Allah iya ɗaukar wani tauraro ne a jefi wannan aljanin da shi sun fara hawa sai a jefi sai su rubuci gaba da shi ne rujumar da shi yaɗi amma yanzu nan wani shi ne manufa ta biyu ta halitta taurari in ji Allah manufa ta uku a shi ne alama alama wanda ake gane damuna ta kusa ake gane damuna ta kusa fita ko kuma a ake gane alamar in matafiya in sun je saitin kaza tauraro kaza saitin kaza to an zo daidai gari kaza ko an zo daidai wani kwari kusa da gari kaza dacen matafiya fatake masu tafiyar kafa da jakuna da rakuma suna ilimi suna daukar tauraro su dinga sa alama da shi an bayyana idan tauraro kaza ya daidai kaza to a lokacin asuba ta kusa ko a lokacin dare ya raba bi ko a lokacin kaza da kaza ya fi wani kuma ilimi ne an bai jana to wani shi ne manufa ta uku ta halitta ta wani na farko adowa sama na biyu jifan shaidanu idan sun fara hawa sama su jiyo magana mulayi na uku kuma alama ta gane lokaci ko gari ko wani yanayi an fahimta to wani shi ne dalilin da Allah ta'ala ya halicci waɗannan taurari kamar yadda imamu kata da ya faɗa wa alamatin yuhtada biha wanda ake samun shiruwa shiriwa ko matafiya ya batanka in ya ga wani tauraro to ya san ga inda zai yi bangare gari kaza kenan in ya bangare kaza bangare kaza kenan ana fahimta faman ta'awwala fiha ghayra zalik duk wanda ya amfani da taurari ya juyar da su wani wannan amfani yayi aiki da taurari dan wata manufa ba wannan ba to akba ya yi kuskure babba wa adaa nasibahu kuma ya tozartar da rabonsu na imani wa takallafa mala ilma lahu bihi kuma ya dora wa kansa nauyin abin da bai da ilimi a kansa an fahimta duk wanda yake aiki da taurari wajen faɗar wani tsoro ko wani abu zai faru to kallafa mala ilma lahu ya dora wa kansa abin da bai da ilimi a kansa ana fahimta intaha wani shine karshen maganar imamu qatada wa kariha qatada ta'allumu manazil al-kamar wata iya da masaukai manazil wanda yake cewa wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sin wal hisab rana tana da masaukai wata ma iya da masaukai zango zango sasan to imamu da ya karhanta wannan ilimin ilimin gane masaukin wata a sama imamu da ya ce wannan makaruhi domin zai iya bayarwa a fada wani layin da za a fada layin shirka ana fahimtar wannan sai ke cewa walam yurkas ibn uyayna fi shi ma malin ibn uyayna bai yi sauki ba wajen ilimin sanin manazul lakama masaukan wata a sama zakarahu haraf imamu haraf ya ambaci haka an huma daga shi katada kai daga shi iya imamu katada da kuma imam ibn uyayna Allah ya musu rahama wara kasafi ta'alimul manazil ahmad wa ishaq imamu ahmad bin hanbal da ishaq ibn rahawayhi su kuma sun yi sauki amma ga masu ilimi ga malaman tauhidi su karanta manazil da kuma akwai wani ilimi da za a gano kuma zai amfani al'umma amma sai mai ilimin gaske sannan kuma sai mai karfin tauhidi an fahimta to su biyu daga cikin wancan malamai sun yi sauki cewa wa an su malamai ya halatta su je su karanci ilimin manazil da kama wa an abi musa qal abi musa Allah kare da da shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun layidu kulun aljanna wa'ansu mutane guda uku ba su ba shiga aljanna ba lalle magana ta girma an gane ko ma'aiki ne ya faɗi wannan magana da kansa in ji abu musul ashari abdullahi bin qais kin yace manzon Allah ce salasatun layidu kulun aljanna wa'ansu mutane guda uku su kan ba su ba aljanna na daya sai ce mutuminul kham mutumin da baya saurarawa giya kullum iya cikin giya an gane da ko ko wanda ya mai da giya abincinsa yau da gobe shine mutuminul kham bai jin fargaba ko shayin shan giya an bai nan to duk sallarsa duk azuminsa duk sadakarsa inda ya mutu bai tuwo ba iya shan giya to manzan Allah ce ba zai ga aljanna ba kaga manzan Allah kuma ya fi kowa kusa da Allah ko tunda labarin aljanna ma agunsa muka ji labarin yadda za a yi wa Allah bauta ma agunsa muka ji mu kauracewa abinda Allah baya so mata bakin sa muka ji to shine yace mudminu la qamr la yadkhulu aljanna yanzu da kanka za ka ji ko za a ga alama wa'ansu daga cikin masallata wannan kalmar ta gaskata a kansu ta gaskata a kansu mashayin giya ne kawai don Allah ya ba su dama ta mulki ko kudi ko kaki ko damara ya su amfani da wannan damar shi kenan zama ingiya wa'ansu magiya daga ingila ake kawo musu ita tsada sannan kuma game sannan kuma ga halaka sannan giya wani irin ɗanɗano gare ta ne ko da giya Allah Allah ma ya sauka ba ma wani zama sha a nan amma dai na san irin giyar gargajiya wanda ko mashayin ta yi ya wuce kusa da kai ka jiwarinta ko ta kusa da kai ya wuce wala sai ka jiwari ta saboda ka wannan shine illar ka ga kashe kuɗi a banza ga ba daɗi a baki ga kuma zunubi ga kuma azaba ga kuma fitar hankali ga cuta ga cuta an fahimta ga sabewar mutunci duk inda ka ce wani ɗan jiya ne shi kenan ko kuma ma ba faɗa ba yanayin ke nuna kai ɗan giyan ne mutuncin ka ya zubi sai ya kwana a bola ko ya kwana a kwatami ko ya kwana a kwalbati ko ya kwana cikin najasa duk ba abin da bai so da kun ji dai illa babbar illa shine mutum bahi ba aljanna mutuminul khamr shine na farko ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu qadi'ur rahim me yake zumunci shi ma ba zai shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asan yake zumunci yayi ku yi kokarin sada zumunci yayin kuwa Allah da kansa yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke yawan roƙonsa an buƙatar ku ta tashi sannan kuma kusa da zumunci kuma zumunci karkace ai ni baya zuwa mun ni ya yanke mun baya faɗa mun al'amuransa a kai ka faɗa masa kai ka faɗa masa dama wanda zai faɗa ma ka faɗa masa ai kamar biki kuke yi amma maza na ce zumunci shine wanda ya yanke maka ji ka sadar wanda ya yanke ma kai ka ji ka sadar da zumunci dan uwanka ne ya kaurace ma kai ka je ka same shi dan uwanka ne da iya da hali ya hana kai ka samu gaban ka bai al'amarin ka ya taso ka faɗa mai bai zo ba kai in ya faɗa maka ne in ma bai faɗa maka ji labari ka akwai wani wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina da yan uwa ina ta musu ba sa duk abin da ya taso nasu ina shiga ayi da ni amma da ba sa shiga ina sadar musu zumunci ni kuma sun yanke mu sai maza na ce in dai abin nan da ka faɗa gaske ne to kamar kana ɗaukan garushin wuta ne kana zuba musu kuma ba za ka gushe ba kullum sai Allah iya taimakon ka akan su an fahimta duk wanda ya yanke ma zumunci ka sadar kai to kai sai Allah ya taimake ka akan sa an fahimta wannan kuma manzon Allah ya ba mu labari hadisin ya cikin littafin muslim cewa idan kiyama ta tsaya bayan an gama da wansar gingimin an ji dab da faɗan ƙarshe yin hawa saraɗi duwa da ya hau saraɗi ya gangara to a kuta ƙiɗe ne zai shiga aljanna akwai ruwan alkausara da mazan Allah zai je a dinga sha da ‘yan aljanna Allah ya samu da cikinsu kafin a ƙarsa cikin aljanna to a nan ma akwai wanda za a koro na kuma tasha ce ta korar ‘yan bidiya ‘yan bidiya za su je wannan gu sai maza Allah ya gama da aiko suna korarsu sai ki ce ha'ulai ummati ummati sai na ce musu al'ummata ne su mamman mutane na ne ba ya kuke korarsu sai suke ce ya rasulullah li annahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru ai bayan ka bar duniya ka bar su caccanje addini sun ka san zuciya sun kawo abin da ba addini ba sun sa ya zama addini sai manzo ya ce fasukan fasukan kore su ni ma ba ni ba su ba ni ba su to hawa sirali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda zai hau siradi sai abu guda biya ba da shi da akansa sikirinin ne sai ka haye sikirinin din nan guda biyu sannan zaka hau siradi kuma siradi shine hanya guda ɗaya da zaki tafi aljanna akan ta duk wanda ka gani a aljanna sai ne fita kan siradi an fahimta hanya ita ce ɗaya ɗaya ta tafi aljanna kuma siradi na iya da siffofi na tsoratarwa an ce siriri ne an ce kaifi gare shi an ce zafi gare shi kuma kasansa wutar jihannama ce gada ce a saman wuta to mazan Allah ce ba wanda zai hau sarade sai amana ta ba da shaida a kansa zumunci ya ba da shaida a kansa ya kuna ni jambayyar sirati ya minar wa shimala zumunci iya gefen dama amana tana gefen hagu na sirari duk wanda zai hau sai zumunci ya ce e kwarai ya yi kokari wajen sadar da ni ya yi kokari iya kokarinsa ya bayan lokacin da da ya je ya aika duk da ya yi sannan sai ya ce to wannan ka wuce na amana ya ita ma amana shi yake yi iya kokarin ikonsa an ba shi kaza an dora shi kaza an ballaka duk ya iya iyaye wasa ya kiyaye sai ta bismillah hausa na digiti amma in zumunci ya ce ya tauye ni bai cika ne ba ko amana ta ce ya tauye ni ya ci ya ya cinye ni to shikenan daga nan ma wallahi tallahi ba za ka hausa kai sai wutar jahannam kun ga shi abin nan guda biyu suna da hadari yan uwanka na ƙauye babbanninka nan da kawunninka nan ka dinga samu ko a shekara sau biyu kana zuwa kana gani su in ka aika musu ka aika musu to wata ranka je su ga fiskar ka su tuna da mahaifinka su tuna da getamarka su mata addu'a su masa addu'a haka ake yi wannan iya cikin abin da kai ma za ka gama da rayuwarka lafiya kuma za ka kubuta abin Allah amma wani wallahi sai shekara da shekaru rabansa da yan uwansa shi dai ko iya aika musu iya in wani abu ya ta zai aika musu a waya ko zai kira a kaisa amma shi dai ba zai ji ba kuma iya da halin zuwa wannan ba daidai bane ba daidai bane ba dai kullum ba lokaci bayan lokaci ka samu dama shekara ne wata shida ne daure ka je ka da su ka higa cikin yan uwanka kai ma ku ci abinci tare ku zauna gode ku yi hira ku sada zumunci in Allah ya hore ma matafi da yaran ka biyu uku su ma su gani to wannan in kai wannan ka sauke amana zumunci a wuyanka amma ka kaurace kwata-kwata ba ka yi to ga irin hadarin da zai sami ka alahiran kai wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qati'ur rahim me yanke zumunci shi ma ba zai shiga aljanna ba na uku wa musaddiqun bisihir ko bisahar wa musaddiq bisahar da mai gaskata matsafa wanda yake gaskata masu sihiri shi ma ba zai ga aljanna ba an fahimta dan sihiri ya ce ka je ka yi kaza ka je ka yi kar ka yi kaza ka ƙi to kai ma ka sai da aljanna ka ba ka shiga Allah ya tsare rawahu ahmad wa ibn hibban fi sahih imam ahmad da imam ibn hibban sun fito sun inganta wannan hadisi mali ce fi masai al hikima fi khalqin nujum man ji hikimar Allah wajen halittar taurari ko ɗayan abu guda uku ne akwai ado wa sama akwai jifan shaidanu akwai kuma alama ta gane lokaci ko a abin nan guri asaniya arraddu alaman za'ama ghaira zalika akwai mai da martani ga wanda ya raya cewa ana amfani da taurari ba ta wannan abin guda uku an gane ko akwai raddi mayar da martani ga wanda yake da'awar cewa tauraro ana gane gaibu da shi kuma ana gane wani ilimi goyi da shi a thalisa na uku zakirul khilaf fi ta'allumul manazil man ji sabanin malamai wajen ilimi na masaukan wata akwai imamu qatada da imam ibn uyayna sun ce kwata kwata bai halatta akwai ahmad bin hanbal akwai ishaq bin rahawiya su kuma sun ce yayi an yi sauki za a yi amma da sharadi sai mai ilimin gaske na addini ko mai imanin gaske an bai janna sai matsala na hudu alwa'i narkon azaba fi man saddaka bi shay'in min sihir ga mutumin da ya gaskata wani bangare ma na sihiri duk mutumin da ya gaskata wani sahin sihiri to akwai narkon azaba iya jirin su matakar bai ciwo ba walau arafa annahu batil ko da ya san abin ƙarya ne ko da ka san wannan tsafin wannan sihirin ƙarya ne kuma ka gaskata wani yanayi daga ciki to babu shakka akwai wa'i yantadiruka akwai narkon azaba iya nan ya jiranka Allah ya tsare babu ma ja'a fil istisqa bil alwa babu zai magana game da neman shayar da ruwa da taurari an gane ku istisqa shine neman shayar da ruwa ma'ana ruwa ya tsaya ana buƙatarsa to wace hanya za a bi Allah ya kawo da ruwa to wasu suna ɗaukar hanyoyin da suka saba wa shari'a ke suna neman Allah ya kawo ruwa ta wannan an fahimta kuma akwai hanyar da shari'a ta tsayar ta tabbatar a nemi Allah ya ba da ruwa ta wannan hanyar nan ba laifi ba kamar roƙon Allah ɗin da yawan istighfari da roƙon Allah akan mimbarin juma'a Allah ya ba da ruwa da kuma sallah da ake fita a yi salatul istisqa wannan hanyoyi ne da mazala ce indai kuna wannan da kuma kauracewa zunubai da kauracewa zunubai da suka bayyana a fili to duk wannan ana biyin wannan domin a nemi Allah ya bada ruwa an fahimta to amma yin wani abu wanda ba wannan ba iya kowa kuma saban Allah malike cewa wa qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wa taj'aluna Allah yake cewa mun sanya muku arzikinku mu ne muka sanya muku arziki amma annakum kudin tukadhibun bai kuna karyata mu ji wai arziki ba kudi bane kawai arziki lafiya arziki ce ka samu abin da zaka ci ka koshi arziki ne ka sa sutura a jikinka arziki ne Allah ya baka lafiya Allah ya hore ma wani ilimi na rayuwa ko na addini duk arziki ne a fahimta to Allah ya ce mu ne muka sanya kowa arziki shi amma kuma ga wa'ansu da yawa suna kare mu a cikin ba mutane alwaqi'a an abi malik al-ash'ari daga abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un fi ummati fi amril jahiliya min amril jahiliya la yatrukuhunna al-faqru bil ahsab wa ta'anu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahatu ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama daga bakin Malik al-Ash'ari yake cewa manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu wanda ake samun wa'ansu a cikin ƴaƴan al'ummata suna aikatawa to min amril jahiliya al'amarin jahiliya an gane ko duk wanda yake aikata ɗaya daga cikin waɗannan to iya aikata aikin jahiliya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yatrukuhunna masu aikata ba sa bari ba za su daina ba su nan suna aikata na farko sai ce alfakaru bil ahsab alfahari da dangi ai mu ƴaƴan suwana ne mu jikokin suwana ne alfahari da dangi to shi ma daga jin wannan kaga tafkeke jahili ke an gane ko ba a alfahari da dangi ba a alfahari da wata ni'ima da Allah ya maka ba a yi tawazi'u ake ake kaskantar da kai to sai Allah ya rike ma ni'ima amma duk lokacin da zaka yi girman kai dan Allah ya baka ni'ima ko alfahari to ka dau hanyar rabuwa da wannan ni'ima ana gane ku to alfahari da dangi to wannan iya cikin al'amarin jahiliya na biyu at-ta'anu fil ansa sukan nasaba ah wallahi ban san asalin zuwa ai ba san asalin su ba ai kaza kaza ne wa wai san asalin su to ana sukar nasabar mutum dan talaka ne ko a bako ne ya zo gari ba aka da sauransu a dinga sukar nasabarsa to shi ma wannan iya cin al'amarin jahiliya an gane da kyau ko shine at-ta'anu fil ansab na uku wal istisqa bin nujum neman shayar da ruwa amma da taurari ka ci a tana tauraro kaza ya fito za a yi ruwa an fahimta ko tana tauraro kaza ya fito ai ba za a yi ruwa ba to wannan shi ma al'amarin jahiliya ne sai wani ya hatu sai kururuwar mutuwa kururuwa ta mutuwa to ita ma al'amarin jahiliya ne amma mutuwa kana ihu an banu an lalace an shiga hukurin fata faɗi wayo kaza kaza to al'amarin jahiliya kenan amma maza na ce wala ba a sabi dumu hawaye idan an yi ma mutuwa kayan hawaye wannan ba laifi ba amma kwayyar wayalan kuka to wani iya cikin laifi kuma iya cikin al'amarin jahiliya an gane ko wakala ma'aiki yake cewa anna'ihatu ita mace mai kururuwar kukan mutuwa iza lam tatub har in bata tuba ba qabla mautiha kafin ta mutu bata tuba ta daina ba to kamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarabin rawahu muslim ya ce duk mace mai kururuwar mutuwa ihun kukan mutuwa matukar in ba ta tuba ba har ta mutu to ranar alkiyama za a tada ita wa alaiha sirbalun min itran za a sanya mata wando na tafashiyar dalmar wuta sirbal wando kenan itran shine tafashiyar dalma ta wutar jihar wa dir'un min jarabin da kuma mayafi na wuta mayafin wutar jahannama duk shi za a lulluɓa mata a jikinta rawahu muslim hadisin ya cikin littafin imam muslim ana gani akwai wani hadisin ma da yake cewa ana azabtar da mamaci da irin kururuwar kukan da masu rai suke masa kaga da duk wanda aka yi wa mutuwa kake kuka ai kana son sa ne kana ƙaunarsa to idan kai wasa in kana kururuwar mutuwa to za a ji masa azaba da saboda ka kiyaye a yi hawaye dai a yi jajjabi a yi alhini da abu ne mai kyau amma ihu da faɗar wasu maganganu da ke ta tufa da dukan jiki to wani abu ne wanda shari'ar mutum su dace da sanda wani walahuma an zaid bin khalid akwai hadisi daga zaid bin khalid radiyallahu anhu kale ke cewa sallalana rasulullah sallallahu alaihi wasallama salatu subh bil hudaybiyah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana sallan asuba a Hudaybiya Hudaybiya sunan gure an gane ko wata rana sallah ta kawo mu ta asuba sai manzo Allah ya jagorance mu sallah a Hudaybiya ala isri sama'in kanat min al-layl da muka duba sama muka akwai alamun dare ma'ana akwai alamun dare wanda kamar a daidai lokacin alfijir din yake to ba da dewa falamman sarafa lokacin da manzo Allah ya sallama daga sallah ya juyo ya kalle mu aka bala alal nas sai mazala ya juyo wa mutane sai yake cewa hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa kun san abin da ubangijinku ya faɗa qalu allahu wa rasuluhu a'lam iska ce da Allah da manzo su ne mafiya sani wannan kuma iya cikin ladabin sahabbai sahabi koda ya san abu in manzon Allah ya tambaya baya faɗa sai ce Allahu wa rasuluhu alam an fahimci wannan wani ya cikin ladabi da ake so zama a gaban manya ke kuma ga abdullahi dan uwa wata rana mazan Allah ya wata tambaya to a lokacin ya ga babansa Umar dan Khattab ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ga manyan sahabbai to mazan Allah da ya ji fa tambayar sai suka faɗa amsa wanda ba haka take ba amma yi abdullahi dan umar ya san amsa ne ce amma yi da ya je gida ke faɗa babansa umar yake cewa baba na san amsan nan da manzon Allah ya tambaye ce me yasa baka faɗa ba yace ai dan na ga ka ga sai na baka dukkan abu ya sani ba faɗa ba masa baki na ci amma na san amsa haka yake faɗa baban shi saboda ka duk wanda zai zauna a gaban malamai musamman zama irin na ba da ilimi zaman ilimi ko tafiya ta kama ku da manya iyaye ne abokan mahaifa ne sirkai ne shugabanni ne to ka san wace irin magana za ka ba komai za ka ji baki a ciki ba wannan iya nuna rashin ladabi da rashin tarbiya har in kuna tafiya da manya shugabanninka a mahaifanka a malamanka to kama sakankance ko sai an bukaci kai magana kai sai an bukata kai amma kai shiru kawai wannan alamar hankali da ladabi kenan an bai wannan to saboda yawan sai sahabbai yawancin su dama ko da sun san abu idan manzon Allah ya tambaya sai ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzo su ne mafi asali kala sai yake cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun sai yake cewa asbaha min ibadi wa an su bayi daga cikin bayi na inji Allah sun waye gari mu'minun bi wa an sun imani da ni kuma kafirun wasu kuma sun kafirci bi haka manzon Allah yake faɗa sahabbai Allah yanzu yake faɗa mini wa'ansu sun yi imani da Allah wa'ansu kuma sun kafircewa Allah fa'amma man ƙala amma kaga wanda ya ce mu'irna bi faddila wa rahmati an mana ruwan sama da farlan Allah da rahamarsa ruwan sama ya sauka amma da farlan Allah da jinkan Allah ruwan sama ya sauka to fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi to wannan shine imani da ni kuma ya kafircewa taurari wa amma man kala amma kaga wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa ne sakamakon nau'in kaza da kaza da kaza na tauraro ai tauraro kaza ya bayyana shi yasa aka mana ruwa to fa zalika kafirun bi wannan ya kafirce mi inji Allah sannan kuma mu'minun bil kawakibi kuma shine imani da da taurari an fahimta ashe ba a neman Allah ya bada ruwa don nau'i da tauraro ba a yi hakan iya kai mutum ya fada kafirci kamar yadda wani hadisi ya tabbatar a nemi ruwa a gun Allah in ya bayar a tabbatar da shi ne ya kawo Allah cikin ni'imarsa cikin fallarsa cikin jin kansa ya ba mu ruwa alhamdulillah amma karkace an yi ruwa saboda abu kaza ko dan dalilin wane kaza ba a yi tunda saukar ruwan sama al'amari ne a hannun Allah shi kadai iya cikin ghaibubiyatul khams iya cikin gaibu guda biyar wanda ilimin su duka iya ga Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za takasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir wannan gaibu guda biyar Allah ne kadai ya san su duk duniya ba wanda ya san su na farko yaushe kiyama za ta tsaya a wane wata a wace shekara Allah ne san wannan har annabawa ma Allah bai sanar da su ba shine inda Allah indahu ilmu sa'a wane wata yau saura shekara nawa yau saura wata nawa an gane da kyau a wace shekara wallahi duk duniya ba wanda Allah ya biya wannan ilimin babu shi ranar alkiyama tashin alkiyama ilimin iya ga Allah shine inna Allah indahu ilmu sa'a na biyu wa yunzilu al-ghayth saukar ruwan sama yaushe ruwan sama zai sauka ilimi ne a gun Allah ɗan ruwan saman ya sauka adadin lita nawa ce za ta sauka halittun Allah nawa ne za su amfani da wannan ruwan Allah ne kawai ya sani an fahimta su ma sai dai hasashe ce ana hasashen za a yi ruwa a yi shi kaza hasashe ne hasashe zai iya zama daidai zai iya zama ba daidai ba ana fahimta amma sanin actual abu na ga ruwan sama to Allah ne tare sani abu na uku wa ma ta dari nafsun ma za ta kasi bugada babu ran da ya san me za a yi gobe ka ce wai alama fil amfi na uku Allah ne ya san abin da ke cikin mahaifa ɗa za ka iya ce ana su kana a garu namiji ne ko mace to wannan bai gusar da cewa Allah ne ya san shi idan har an gano namiji ne eh ko mace eh haka ne to shekara nawa zai kafin ya mutu likita ya san wannan likita ya san musulmi ne zai mutu da imani ko kuma zai mutu da kafirci ya san wannan likita ya san me zai zama malami ne a likita ne a dan siyasa ne a dan kasuwa ne a dan kaza ne likita ya san wannan ilimin a kansa bai sani ba kaga ake tsantsar ilimin abin da ke cikin mahaifa iyayen Allah. Aminta, sannan Allah ne ya san me zai faru gobe, yi ne gaibu na hudu. Gobe ba wanda ya san me zai haifar da gobe sai Allah. Ba wanda ya sani. Allah ya lullube wannan ilimin ya barwa kansa. Abu na biyar sai Allah ya ce kuma ba ran da ya san a ina zai mutu. Ba mutumin da ya san a ina zai mutu babu shi. shi ma wannan gaibi ne da Allah ya wa kayansa an fahimci wannan to kaga iya cikin gaibi kenan a ruwa iya cikin gaibi guda biyar da Allah ya barwa kansa sani so da kankan aka yi ruwa to da farlan Allah ce da ni'imarsa ba da wani abu wala huma min hadisi bi Abbas ma'ana wa fihi akwai wani hadisin Abdullah dan Abbas ya zo da irin wannan ma'anar yace qala ba'dhu wa'azu suka ce laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza hakika nau'in kaza da kaza na tauraro ya gaskata tun da gashi abu ya faru fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba sai na muku rantsuwa da masaukan taurari ba wa innahu yanda al'amarin yake laqasamun wata rantsuwa ce law ta'lamuna azim da kusan haka to kusan abu ne mai girma a gun Allah duk abin da Allah yake rantsuwa da shi innahu laqur'anul karim shi dai wannan abin karanta alkur'ani ne mai girma fi kitabin makanun iya cikin lauhil mahfuz la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda zai shafe shi shi wanda yake da tsarki tanzilun min rabbil alamin sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah shugaban halittu gaba daya afi afa bi hadal hadisi antum mudhinu yayin da wani alkur'ani da wani wannan zace na alkur'ani za ku imani za ku kama wata magana ku bar alkur'ani wata ja'aluna rizqakum kuma Allah ya sanya arzikinku da bayaninsa kaf a cikin alqur'ani annakum tukadhibuna ga kuma kuna karyatawa suratul waqi'a masail al-ula tafsiru ayatul waqi'a mun ji tafsirin ayan cikin suratul waqi'a as-saniya zikrul arba allati min amri jahiliya mun ji abubuwa guda hudu da suke nuna cewa al'amarin jahiliya zikrul kufr fi ba'dihha ambaton kafirci aikata wa'ansu daga cikinsu innahu kokon inna min al-kufri ma la yakhruju min al-milla akwai kafircin da baya fidda mutum daga da'irar musulunci al-kamisa qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir wa kafirun bayina wa an sun waye gari sun yi imani da ni wa an sun sun kafirci ni bi sababi nuzuli an-ni'ma sanadiyar saukar wata ni'ima daga Allah subhanahu wataala as-sadisa a التفطن للإيمان في هذا الموضع كهنكلتا wajen imani da abin da Allah ta'ala ya zayyana game da abin da yake ba da ni'imar Allah ta ruwa da kuma matsayin dukkan halittun Allah a shi. A tafattunu le kufuri hadal maudai, ka yi hankali, ka hankalta, akwai yiwuwar kafirta da irin waɗancan aikin da shi ta zayyana aikata su kafirci. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا hankalta akwai wanda an yi ruwa za su ke cewa nau'i kaza na tauraro ya gaskata nau'i kaza ya gaskata attasiya ikhraju alimi lil muta'allimi al mas'ala bil ist bil istifhami anha li qawlihi atadaruna ma za qala rabbukum malami ya halatta ya fitar da wani ilimi wa ɗalibinsa wata koyayyar mas'ala wanda shi ɗalibin bai gane ba sai malamin ya jefa tambaya domin ya gane ɗalibin ai mazan Allah ya ce a tadaruna ma za ƙala rabbuku kun san abin da ubangijinku ya ce ya suka ce Allah wa rasulu wa ala to sannan sai mazan Allah ya yi kaga ta wannan hanyar ita mata koyarwa ce waya san abu kaza waya san abu kaza idan duk ba a sani ba ko an sani sai malin ya ƙara bayani ita ma wata hanya ce ta sanya ilimi na goma na ƙarshe wa idon na'iha akwai narkon azaba da yake jira mai kururuwar mutuwa matuƙar bai tuba ba Allah ya samu dace mun zo ƙarshen darasi ko mun zo inda za mu tsaya a yau insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kambinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu tafi da mutum wannan roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifi Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifi Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifin Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu yi lafiya Allah samu yi lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala mana roƙonka ka taimake mu akan manufofin mu Allah ka taimake mu akan manufofin mu alkhairi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su ainihin waɗanda kuma suka mutu a cikin mu Allah ka jikan su masu buƙatu ɗaiɗaiku wanda muke da su a gonka ya Allah Allah ka biya mana su Allah ka san buƙatun mu zuwa gare ka Allah ka biya mana Allah ka san abin da ya dame mu Allah ta'ala ka mana maganinsa Allah ka san buƙatar mu zuwa gare ka ya Allah ta'ala ka taimake mu wajen biyan ta ya Allah Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa ya Allah wannan sauƙi da ya fara doso mu Allah da izininka da saninka Allah ka zartar mana da shi ya Allah wannan sauƙi da ka fara dunko mana da shi muke ganin alamu ya Allah ka dirar da shi a ƙasa ya Allah ya Allah ka sassauta mana wannan rayuwa ya Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu ya Allah ka sassako da shi ya Allah Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu wani lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka duk masu taimakon addini Allah ka taimake su duk masu yi wa addinin ka zagon ƙasa ya Allah ta'ala ka mana maganin su ya Allah ka haɗa kan malaman mu haɗin alƙur'ani da sunna ya Allah ka kawar da saɓani cikin malaman mu ya Allah ya Allah ka haɗa kansu akan alƙur'ani da sunna ya Allah ka taimaki sunnar manzanka ya Allah ka taimaki alƙur'aninka ya Allah ka taimaki bayinka mutanen kirki ya Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah mai sakayya da aljanna Allah mai sakayya da alkhairi mahaifansa Allah ya ji kansu da namu yaransa zuriyarsa ya Allah ta'ala ka shirya su hanya madaidaiciya da namu zuriyar gaba daya hanyoyinsa ne ma Allah ka buɗa masa Allah ka bashi tsaro da kariya rayuwarsa da dukiyarsa da mu duka Allah ta'ala muna roƙonka dukkan bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa ya Allah ta'ala muna roƙonka waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su na alkhairi masu neman aure cikin mata Allah ya ba su maza masu alkhairi masu neman aure cikin maza Allah ka ba su mata masu alkhairi Allah ka haɗa kowa da alkhairi ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi